وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد واتقوا الله تعالى عباد الله وعلقوا آمالكم به وتوكلوا عليه وتمسكوا بالدين الإسلام فإنه أكمل الأديان عقائده أقائده قويمة وأعماله جليلة وأخلاقه نبيلة الخير قرينه الصلاح والإصلاح جماله وشعاره الجاهلية خلافه أوهام الأقول وتفاهات الآراء وسيء الأعمال ورذائل الأخلاق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أيها المسلمون ومن الناس ومن الناس من يتشاءم بمرأى أو مسموع أو معلوم ويظن أنه يصيبه منها شر لذاتها لا بقضاء الله وقدره وهذا هو التطير التي نهى الله عنها التي نهى الله عنها ورسوله لأن المتطير يعتقد أن ما يصيبه من المكاره إنما هو من شؤم المخلوق من زمان أو مكان أو شخص قد قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الطيرة شرك رواه أبو داود والترمذي لكن من وجد في قلبه شيئا من ذلك فرده بتوكله وإيمانه وأمضى في حاجته فليس بملوم لقول ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكره الحديث السابق قال وما منا إلا لكن الله يذهبه بالتوكل وفي الحديث المرفوع قوله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك رواه أحمد والطبراني نعم ذكر الله التطير وأنه من أعمال الكفار فقال عن قوم فرعون وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وكذلك ثمود تطيروا بنبيهم صالح عليه السلام قالوا اطيرنا بك وبمن معك وكذا مشرك العرب تطيروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك فرد الله على هؤلاء بأن ما يصيبهم من المكاره إنما هو بقضاء الله وقدره وبسبب ذنوبهم فقال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له رواه البزار ومن التشاؤم والتطير ما كان يعتقده أهل الجاهلية في شهر صفر أنه شهر مشؤوم فيمتنعون فيه من الأعمال المباحة فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة وزاد مسلم ولا نوء ولا غول متفق عليهما وفي رواية لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الطيبة متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويتعجب به وهي كلمة طيبة يسمعها المسلم فيسر به ويتنشط فيسر به وينشط ويتقوى على المطالب النافعة ولا يخل بأقيدة المسلم ولا بفعله وليس فيه تألق القلب بغير الله وكل ذلك خير ومن الناس من يتشاءم ببعض الأيام كيوم الأربعاء أو يوم السبت أو غيره من الأيام فلا يتزوجون في هذه الأيام ويعتقدون أن الزواج فيها لا يوفق فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في شوال وكذا أم سلمة إبطالا لما يتشأمون به من بشهر بشهر شوال إخوة الإسلام إن الخير والشر والنعم والمصائب كلها بقضاء الله وبسبب ذنوب العبد والمسبب هو الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى لأنها تسقط الله تبارك وتعالى فالبعد عنها متعين وكذلك يجب البعد عن مواطن الهلاك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدخول في موضع الطاعون عند البخاري ومسلم والعبد مأمور باتقاء البلاء إذا كان في عافية كما لا يلقي بنفسه في الماء أو في النار أو كل ما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذي قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد يا يوم مسلمين وسأل بركة من جدد قدياغ الله سبحانه وتعالى wannan yini na juma'a yau muna talatin ga watan al-muharram hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1447 a kidayen miladiya yau muna 25 ga watan bakwai shekara ta 2025 wannan khutba babban abin da za ta yi magana a kai shine haramcin yin camfe-camfe babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni daga baki ɗaya kwaɗayi ya koma zuwa gare shi, burace-burace a fuskantar da su zuwa ga Allah, a maƙalƙale ma wato ainihin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala a dogara a kan Allah, a kuma yi riƙo da addinin Musulunci wanda shi ne addinin gaskiya kuma mafi cikan addinai ga baki ɗaya, domin aƙidojinsa miƙaƙƙu ne samɓal, aikace-aikacen da ke cikin addinin Musulunci. nagartattu ne, halaye da ɗabi'u masu kyau ne ƙwarai da gaske. Addinin Musulunci dai, ka ce ɗamfare yake da dukkan alkhairi, gyara da wato ainihin nagarta shi ne ke ƙara ma addinin Musuluncin nan kyawu, ka zama na kirki kuma ka gyara wani shi ma ya zama na kirki. Shi ne taken addinin Musulunci. Jahiliya kuwa ita ce kishiyarsa, jahiliya ba wata abace ba, face ruɗu ne na tunani, face waɗansu miyagun ra'ayoya, face mugayen aikace-aikace da ɗabi'u na ƙasƙanci da walaƙanci. Ka kai babu dai kamar yadda Qur'ani yake cewa fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal fa anna tusrafun bayan gaskiya babu wani abu kuma sai bata Allah ce ya ake karkatar da ku daga gaskiya kuke hawa kan bata ya koyan uwana musulmi mu sani cewa fa daga cikin mutane akwai wanda ke shu'umci wato yake yin canfi da wani abin da yake gani ko wani abu da yake ji ko wani abu da ya sani ma'ana dai akwai wanda ke zaton cewa idan wani sharri ya same shi to ya same shi ne ta sanadiyan wani abu da ya gani kamar a ce ya fito fitowan fari sai ya ga wani jaki to idan sharri ya same shi a wannan tsakankani sai ya alakantar da shi da cewa ai na ga jaki ko na ga wani kuturu ko na ga wani mai ido ɗaya to wannan sharrin da ya same shi na tabbatar daga gare shi yake ko kuma wani abin da kake ji mutum ya fito zai fuskanci wani alkhairi kasuwanci ko neman aure ko zai je wani abu mai albarka amma sai ya ji ana kiran ya hasara wani yana cewa wayyo Allah na ya hasara wani yana kuka yana ihu yana kiran wani abu na hasara ko taɓewa sai mutum ya ce a wannan tafiyar tawa ba ta da albarka tunda na ji wani wata muguwar kalma wata kalma mai muni to lalle wannan yana alamta wannan aure da zan je nima ko wannan kasuwanci da zan yi to bayi da alkhairi ba shi da albarka to wannan canfi ne ko kuma mutum ya ɗauka wani sharri da ya same shi yana da alaƙa da wani abu da ya sani kamar yana da alaƙa da wani wata daga cikin watannin Allah kamar watan safar ko wani wata dai daga cikin watanni ko mutum ya hararo cewa wata, wata musiba ko wani bala'i da ya fada masa yana da alaƙa da wani aiki da ya yi ranar Asabar ko ranar Laraba, duka waɗannan abubuwa su ne ake kira camfi, wato ka tasirantar da faruwan wani abin ƙi gare ka ko ga al'umma ta sanadiyan wani abu da kake ji ko kake gani ko kuma ka sani a cikin tunaninka. To wannan shi ne camfi. kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kan canfi, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma ya yi hani a kan canfi. Me yasa saboda yana cin karo da tauhidi, yana cin karo da babin tawakkali akan Allah, domin shi mai canfi yana ƙudurta cewa fa idan wani abin ƙi ya same shi, to ya same shi ne ta sanadiyan wani abin halitta, ko wani zamani, ko wani wuri, ko wani mutum da karan kansa. To wannan cin karo da tauhidin da yadda take raunana zuciyar bawa ta tada shi daga dogaro akan Allah yana dogaro akan wahani yana dogari dogaro akan abin da yake bashi da haƙiƙa abin da yake rudani ne da hauma hauma to wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa afiyaratu shirkun yace canfi shirka ce abdiyaratu shirkun annabi ya ƙara nanata ya ce jama'a canfi shirka ce kamar yadda al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi suka ruwaito sai dai wanda wani abu ya faru sai ya ɗarsani a cikin zuciyarsa shato ko dai ta sanadiyan kaza ne wannan abin ya ɗarsani a cikin zuciyarsa ko ta sanadiyan wani abu da ya ji ko ya gani ko ya sani sai ya ɗarsani cewa ko dai saboda kaza ne to amma kuma sai ya sanya tawakkali akan Allah sai ya sanya imani mai ƙarfi sai ya ci gaba da abin da ya tasa a gaban alkhairi to irin wannan mutum ba abin zargi bane domin sayyidina Abdullahi dan Mas'ud lokacin da ya kawo wancan hadisi da manzon Allah ke cewa canfi shirka ne canfi shirka ne sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wa ma minna illa yace duk babu wani a cikin mu face illa waje da nafsahu ko waje da qalbahu ya ta'allaqu bi zalik wato wani lokaci zaka ji zuciyanka tara ta yi da wannan wani abu ya same ka sai kai tunanin ka to ko dai ka zane irin wannan tunani na zuci wanda shedan ke bijiro ma bayi da shi babu wanda ya kubuta daga wannan sai dai sayyidina abdullahi dan mas'ud yake cewa lakinillahu yuzhibuhu bitawakkul amma Allah madaukakin sarki bai sanya tasirin wannan a cikin zukatanmu saboda irin tawakkalin da muka yi akan Allah subhanahu wata'ala a cikin wani hadisi wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Tabarani suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man raddatu tiyaratu an hajatihi faqad ashraka wanda canfi yasa ya koma da baya yaki fuskantar abin da ya tasa a gaba na alkhairi manzon Allah ce to hakika yayi shirka da Allah qalu sai suka ce wa ma kafaru fi zalik to idan mutun yayi wannan kuskuren yana son ya goge wannan zunubin ya zai yi sai annabi ya bada wata addu'a sai ya ce shine kace Allahumma la khaira illa khairuk wa la tiyara illa tiyaruk wa la ilaha ghayruk ya Allah babu wani alkhairi face alkhairinka duk wani abin da ya faru a duniya na alkhairi na arziki ko kuma haduwa da wani masoyi ko wani mulki ko wani abin da mutum ya tasa a gaba na alkhairi yana son ya cin masa to gabaki ɗaya daga Allah yake haka nan kuma babu wani abin da ke faruwa a duniya ko na alkhairi ko na sharri face daga Allah subhanahu wataala yake kuma ai Allah baka da wani abokin tarayya tare da kai annabi ya ce to wanda ya dan ji wannan zuciyar shi ta faɗi wannan ta ta amshi wannan sai ya karanta wannan addu'a sai kuma ya dore ya ci gaba da abin da ya tasa a gaba to wannan ba zai cutar da shi da wani abu ba lallai Allah madaukakin sarki ya ambaci canfi ya kuma nuna mana cewa canfi na daga cikin aikace aikacen kafirai ne Allah subhanahu wataala ya gaya mana labarin mutanen fir'auna yadda suka fafata da annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah yake ce mana wa in tusibhum sayi'atun idan wani mummunan abu ya shafe su ya tsayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su ce ai annabi Musa ne ke da faran kafa yana da farin kafa ya zo musu da sharri da haka duk wani sharri wai da ya same su sai su ce daga annabi Musa alaihi salamu yake da shi da wanda ke tare da shi na mummune alhalin annabi Musa shine tu tushe da turba na alkhairin da ya same su gabaki daya saboda ya zo musu da gaskiya ya zo musu da sako daga Allah subhanahu wataala to haka nan ma Allah ya labarta mana akan samudawa yadda suka zargi annabinsu annabi salihu kamar yadda Allah ya gaya mana yace qalu tayyarna bika wa biman ma'ak suka zo suka fuskanci annabi salihu suka ce duk wannan matsalolin da ke faruwa a cikin mu na fari da kakanikayi da wahalhalin yau da kullum to kai ne ka sabbaba mana, kai ne kake da faran ƙafa, kai da mutanen gidanka, da mutanen da suka yi imani da kai, ku ne masu fararen ƙafa, ku ne kuka zo mana da sharri. To, kaga wannan yana nuna mana cewa duka waɗannan aikace-aikace ya fito ne daga kafirai. Haka nan ma mushrikan larabawa, haka suka camfi annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka ce wa duk abin da ya zo musu na alkhairi daga kansu ne. amma duk abin da ya zo musu na sharri wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne ya jawo musu kamar yadda Qur'ani ya gaya mana wa in tusibum sayi'atun idan wani mummunan abu abin ki ya same su yaqulu hadhihi min indik sai su ce wannan kai ne ke da faran kafa kai ne ke da bakin zuciya kai ne ka kawo mana wannan sharri to duk waɗannan al'ummomi waɗanda suka zargi annabawansu da cewa wai su ne suke sabbaba musu sharri sai Allah gabaki ɗaya ya haɗa su ya musu raddi, ya nuna cewa duk abin da ke faruwa a duniya ƙarƙashin ikon Allah ne da ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai sababi daga cikin sababba na iya faruwa, sababban nan ko suna da yawa, mafi girman sababi da ke jawo ma al'umma uquba da fushin Allah da wahala da ƙaƙanika yi shine zunubi, da saba ma Allah da kangare ma Allah, musamman shirka da bid'o'i waɗanda ake yi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ka gaya musu kul kullum min indillahi duka waɗannan abubuwa da na alkhairi da na sharri to duk cikan su daga Allah subhanahu wata'ala suke sai Allah ce fa mali haula'il qaumi me ya samu waɗancan mutane la yakaduna yafqahuna hadisa basu kusa ma da su gane zance ba ballanta na su yi aiki da shi sai Allah ce ma asabaka min hasanatin duk abin da ya same ka na alkhairi famin Allah la shakka daga Allah yake wama asabaka min sayyi'atin duk abin da ya shafe ka na sharri fa famin nafsika saboda zunubinka ne da irin yadda ka kangare ma Allah sai Allah subhanahu wataala sai ya dandana ma mutum kuda da irin abin da ya aikata ashe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laysa minna man taqayyara duk wanda ya canfi ba shi tare da mu au tuqahhira lahu ko kuma aka je a yi masa canfi, ya je gurin wani malami ko ko ya je gurin wani mutum ya ce na zo ne a bincika mini a gano tafiyan da zan yi ranar talata da sa'a ko babu sai aka ce mishi to ka fita idan ka je ka fara gamuwa da wani mutum da baƙaƙen kaya to shi kenan tafiya babu alkhairi a ciki yana fita ko ranar talata sai ga mutum da baƙaƙen kaya sai ya ce ai kaji matsala ta faru ko kuma a ce mishi ai in dai ka tashi da safe ka ga tsuntsaye to ka kore su shine zajru tsayir da yazo daga cikin nau'o'in sihiri cikin abubuwa na haramun na sihiri akwai zajru tsayir me ya zajru tsayir shine zaka samu tsuntsaye sai ka je sai ka tashe su sai ka ba su tsoro fir tashi to idan suka yi gaba to akwai cin nasara ka ci gaba da abin da ka tasa a gaba wai in suka yi yamma to babu nasara ko in suka yi kudu da arewa to duk dai wannan yana daga cikin ɗabi'u na jahiliya waɗanda yake kuma suna daga cikin ƙofofin shirka ƙarama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani akai kuma Allah ya nuna mana wannan na daga cikin aikace aikacen jahiliya ya ƴan uwana musulmi mu fani fa cewa lalle daga cikin mutane akwai waɗanda suke kudurta cewa watan safar wata ne na tsautsayi wata ne da ba a cin nasara a cikinsa don haka sai su kame abubuwa na halal da Allah ce a je a yi su domin a samu amfanin duniya ko amfanin lahira sai su ƙi saboda mene sun shamfi wannan wata na safar cewa wai wata ne na tsautsayi shi yasa sai kaga mutane ba sa aure a ciki ba sa wani abu mai amfani na alkhairi a ciki ko tafiye tafiye sai kaga wa mutane sun kame ba sa yin tafiye tafiye a watan safar wai suna kudurta cewa watan safar wata ne na tsautsayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bata wannan tunanin ya nuna wannan tunani na jahiliya ne sai ya fito da wannan sananniyar magana tasa yace la adwa wala qiyarata wala safara wala hammata a riwayin al-Imam Muslim ya ƙara wala nau'a wala hu abinda ake nufi da la adwa manzon Allah ya ce cuta bata tashi da karan kanta ta sadu da wanda Allah bai kaddara ba domin a zamanin jahiliya suna ganin cewa akwai cututtukan da suna iya tashi da karan kansu su sadu da wanda bai da wannan cutar sai manzon Allah ya kora wannan gurbatacciyar tunanin sai ya ce la'adwa ƙarya ne cuta ba ta tashi da kanta ta zakke ma wani sai da izinin Allah subhanahu wataala har a wata riwaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman a'dal awwal to shi na farkon da cutar ta same shi daga ina samo nashi la shakka zaka ce daga Allah yake to haka nan da na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu duka dai cutan tana samun su ne idan Allah subhanahu wataala ya kaddara haka duk da kasancewa wannan samsam baya kora cewa wai cuta ba ta tashi daga kan wani taksadi da wani amma da izinin Allah ba ta kora haka domin hadisai da yawa sun zo sun yi bayani kamar hadisin da manzon Allah sosai yake cewa ba a haɗa wato ainihin dabbobi masu cuta a haɗa su da lafiyayyu ko kuma hadisin da manzo Allah ke cewa ka guje ma mai cutan kuturta kamar yadda kake guje ma zaki da ire-iren waɗannan nasoshi da kuma irin hadisan da suka zo suka yi bayani akan cewa idan akwai annoba a gari kaka shiga suna nuni akan cewa cuta tana iya tashi daga wani ta sadu da wani amma a ƙarƙashin wata ƙa'ida da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan Allah ya ga dama sai ka zauna da mai amai da gudawa, sai ka kwana bakwai, amma baka yi amai da gudawan ba. Idan kuma Allah ya ƙaddara amai da gudawa ta samu mutum, yana nisan duniya inda yake bai taɓa ganin mai amai da gudawa ba, kuma sai cutan ta same shi. Wannan yana alamta maka ashe duka gabaki ɗaya wannan yana faruwa ne a ƙarƙashin ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kamar yadda muka ce, shari'a ba ta yadda kuma ka je ka kai kanka inda a al'adance akan iya samun cuta kuma a mutu ba. Kamar yadda shari'a ce hani akan ba za ka ɗauki kanka yanzu ka ce ni na dogara ga Allah, in Allah ƙaddara zan ƙone zan ƙone in bai ƙaddara ba zan ƙone sai ka kutsa kanka cikin wuta. Kaga za ka babbake, saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar bayinsa. Ko kuma ka ce in Allah ƙaddara in mutu zan mutu bari in shahada ko in faɗa teku, in bai ƙaddara in mutu ba zan fito. kaga wannan al'ada ta hukunta duk wanda ya fada teku bai kuma iya ruwa ba akwai yiwuwa mai karfin gaske ya mutu to haka nan ba za ka kai kanka ga cutan da yake akwai ta ba tabbas to amma ga wanda ya kai kanshin da ma wanda bai kai kanshin ba wani irin ƙuduri ya waje ba su yi shine cuta ba ta tashi da karan kanta ta sadu da wani sai da izinin Allah subhanahu wataala wannan shine abin da manzon Allah ke korewa amma ba yana kore wai cuta ba ta tashi daga wani ta kai kan wani bane amma me yake korewa ƙudurin jahiliya cewa wannan yana faruwa ne kawai ko ba da izinin Allah subhanahu wataala ba sai manzon Allah yake cewa la adwa wala tsiyarata annabi yace ƙarya ne babu wani canfi babu wani abin da ke faruwa na abin ki wai kawai ya tashi ya sadu da wani sai dai da abin da Allah subhanahu wataala ya ga dama annabi yace wala safara babu wani watan safar to annabi yana kore samun watan safar ne ko ko yana kore aqidan cewa watan safar watan tsautsayi ne shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake korewa wala hammata annabi ya ce babu wani mujiya ƙarya ne a ce wai mujiya ta sauka a ƙofar gidanka ko a saman gidanka idan te kuka wai ta alamta cewa za a yi mutuwa kenan annabi ya ce duk ƙarya ne wannan a wata riwaya ce wala nau'a ƙarya ne babu wata tauraruwa da take ba da ruwa watan august ba shi ne watan ke ba da ke ba da ruwa ba ba da ruwa a hannun Allah subhanahu wata'ala yake in ya ga dama ya bada a August, in ya ga dama a September, in ya ga dama a October, in ya ga dama ya jinkirta sai watan February ko watan January, duk wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne. Kai a Najeriya kila sai ka ce ka saba da ruwa na sauka a matsayin lokaci a watan May, June, July, August, September zuwa October misali. A wata ƙasan kuma sai ga su kuma nasu daga December, January, February, March ne. Wata ƙasan kuma za ga ya sha bamban da haka. da haka wannan yana alamta maka kul innal amra kulluhu lillahi duk al'amuran nan na Allah subhanahu wata'ala ne annabi ya ce wala ghul babu wani batoyi batoyi shine abin da suke kudurtawa cewa idan kana cikin tafiya wai akwai wani aljini da ke bayyana sai ya mantar da kai ko ya karkatar da kai daga hanyanka wannan ya sanya idan aka ce wannan hanyar akwai batoyi a hanyar to sai mutane sai su daina bin wannan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kora wannan gabaki daya to ya ƴan uwana musulmi a ƙarshe dai mu sani cewa akwai masu wato shi'umci da waɗansu kwanaki kamar ranar Laraba ko ranar Asabar a ce maka ba a gaida mare lafiya ranar Asabar saboda in ba haka nan ba kai ma zaka ɗauki cutar da yake fama da shi ko a ce maka a'a ai idan aka share namiji da tsintsiya to zai rasa matan aure duk wannan kofofi ne na camfe-camfe wanda ma anzalallahu biha min sultan waɗansu daga cikin mutane suna ƙudurta cewa watan shawwal watan shi'umci ne shi ma ba a yin aure a ciki in aka yi aure a ciki auren baya lastin baya dawwama to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri na na Aisha a watan shawwal ya auri na na ummu salama a watan shawwal domin ya nuna wannan ƙudurin ƙarya ce ba ta da gaskiya ko bis qala zaratin a cikin ta mu sani cewa fa da alkhairi da sharri da ni'ima da musiba gabaki ɗayansu daga Allah subhanahu wata'ala suke sai dai zunubin bawa yana iya sabbaba Allah maɗaukakin sarki ya ainihin jarabce shi da wata fitina ko kuma zama da mutanen banza yana iya sanya abin da ya shafe su ya shafi bawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer dan haka mu sani cewa fa zunubi shine babban shu'umci domin yana fusata Allah kuma ya wajaba kamar yadda ya wajaba ka kare kanka daga dukkan abin da kasan zai cutar ko zai halakar to haka ya wajaba ga kowane bawa ya kare kanshi daga saban Allah ya nisanci saban Allah ya nisanci zama da kangararrun mutane domin kada abin da yake samun kangararrun mutane ya same shi ya ƴan uwana musulmi al'amuran suna da yawa misalai akan canfi suna da yawa na san kun fi ni sanin mafi yawa daga cikinsu amma domin ƙarin haskakawa akwai zancen da ke cewa wai bakan gida yana shanye ruwan sama idan kaga wannan kausu kusa shi ake kiran shi kausu kusa a larabci wai in ka ganshi to zai shanye ruwan sama wannan canfi ne kawai Allah madaukakin sarki bai saukar da wani hujja a kansa ba ko kuma a ce maka ba a shan magani rana kaza ko ba a shan magani da ludi na karfe sai dai na doma ko ba a shan magani ba a zabawa a kwano sai dai a ƙwarya ko ire-iren waɗannan abubuwa galibin su zaka ga suna da alaka wato ainihin da camfe-camfe ne da haka ya uwana musulmi ina fatan mu ƙara faɗaɗa ilmomin mu akan wannan mu bincike akan camfi mu kuma nisanci camfi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kida ya camfi daga cikin kofofin shirka Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك